نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين شدة قوة صفر جراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبدا لدري حدود أربعين دا تقوس وندي دا ترى قوة تقوس في كلا تدقو بيو عشرين شدة muna ci gaba da yin karatu a cikin littafi ar-rahiqul maktum wannan shine karatun mu na 40 go 40 da tabbas النقض صحيفة الميثاق warware takardar da aka yi yarjejeniya da ita shine matashin karatun mu Jiya mun ba da labarin cewa shawa sun haɗe ma dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai akan cewa duk wata mu'amala ta karuwa ka aita da su saboda mi saboda nasu ya zo da sabon addini a tunaninsu to yau za mu tashi ita wannan takardar da aka rubuta kuma aka leka ta a cikin kaba za mu yi bayanin cewa za a warware ta marar amani shekaru biyu sun wuce da rubuta wannan yarjejeniya da aka au talatatu awam ko kuma shekaru uku sun wuce ko dai shekaru biyu a wata riwaya ko shekaru wal amru ala dalik alhali al'amari yana kan haka ba su aure ba aurensu ba su sai ba sai da musu ba a zama da su ba a yi musu magana komi an dakatar da shi da su har tsawon shekara biyu zuwa uku wa bil muharram to a cikin watan al muharram watan da cikin shi ne kuma aka kulla wannan dai yarjejeniya sanata ashirin minan nubuwa shekara ta goma daga annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuqdatu sahifa sai aka warware wannan takardai wa fukkal hisab kuma aka bude wannan takunkumin da aka sama ainihi mutanen dangin annabi sallallahu alaihi wa wasallam wadalika bayanin wannan malai yace anna quraish lalle quraishawa kanu bayna rafidun bi hadha al-mithaq sun zamanto tsakanin mutane ne guda biyu tsakanin wanda ya ƙi yarda da wannan yarjejeniyar da aka yi wa karihin laha da kuma mai dama muna ganewa ku su kansu akwai wanda ya yarda bayyana razin biya da mizan wanda ya yarda da wannan da kuma wanda ke karihin mai kyama ne bai yarda ba don an yi karin shi ne bayan da zai fasaha fi naqd sahifa saboda haka sai suka yi aiki tukuru suka yi ta kai da kawo a wurin warware wannan takardan man kana kari Allah wanda ya kasance yana kyama ga wannan takardan wa kana alqaim bi zalika wanda ya tashi da wannan ya kasance Hisham ibn Amr Hisham ne dan Amr min bani Amir bin Lu'ay ya yi ne da kabilan bani amir ɗan lu'ai shi ne wanda ya fara cewa kai takardar nan ba a yaga ta yarjejen nan na a tada kowa yana so ya magana amma yana tsoro to shi ya fara magana ya ce gaskiya shi sai ya warware ta wa kana yasilu bani hashim fi shi'b ya kasance yana kai ma bani hashim a cikin wannan duwatsun da suke mustakhfiyan bil layli yana mai koyewa da daddare bil ta'am yana kai masa abinci ma'ana yana isa da abinci wurinsu tare da cewa ba tare da su yake ba amma abin da aka yi musu bai ji daɗi ba a ɓoye yake zuwa ya kai musu abinci fa innahu dhaba ila zuhair bin abi umayyah al-makhzumi domin ya tafi ya zuwa zuhair dan abi umayya al-makhzumi wa kanat ummuhu atika bintu abd al-muttalib mahaifiyar shi atika ɗaya abdulmuttalib ta kasance wa ƙara ya ce ya zuhairu ya ce ya kai zuhairu a razita an ta kula ƙwa'am shinkayar da ka ci abinci wa ta shirabu sharaba kuma ka sha abin sha wa akhwaluka alhali dangin mahaifiyarka bi haisu talam suna nan inda ka sani cewa su ba su jidin su ba su sha suna cikin damuwa suna cikin bakin ciki alhali kuma kai kana nan cikin gari cikin walwala cikin abinci cikin wadata komai kana da shi amma su an hana su ka yadda da irin wannan tsarin da ake ciki wa kare sai ya ce wai hak ya ce menene ya aka yi ma asna'u ya ce ya zai wa ana rajulun wahidun alhali ni mutum ɗaya ne ni zan iya ko ban yarda ba ya zai to ba yadda zan ya ce amma wallahi ya ce ka saurara na rantse da Allah lauka na ma'i rajulun akhar da a ce akwai wani mutum tare da ni la qumtu fi naqdiha da na tashi tsaye a wurin warware wannan takardar in cire ta a tada da abin da aka rubuta a cikin ta to ni kare ne ba na yawa qala sai shafa da amr yace mai qad wajadta rajulan yace ka samu mutum guda kala zai ce baban huwa wane ne wannan mutumin guda kala ya ce ana ya ce ni ne mu je mu cire ta a ji a warware ta fa kala lahu zuhairu sai zuhairu ya ce mai abu gina rajulan salisan ka nemo man mutum na uku fa za ba ila al-mut'am bin ali sai ya ce wurin mut'am na ali fa zakkarahu sai ya tunatar da shi arhama bani hashim wa bani al-muttalib ibn abd manaf zumuncin wato ɗiyan hashim da ɗiyan muttalib waɗanda suke asalin su ɗiyan abd manaf ne yaje tuna mai ce ka tuna zumuncin da ke tsakanin ka tuna muhimmancin irin wannan rayuwar muna gane ku da ya tunatar da shi ya ce ka tuna matsayin zumunci zumunci ba abun wasa ba ne ba abun wargi ba ne wala mahu ya mashi wala ya zarge shi alamu wa faƙatihi da ƙuraishi a bisa dacewa da yi ma ƙuraishawa ala hazin zulmi a kan wannan zalunci faƙalar mutum al-mutum sai mutum ɗan adiyaci wai hak ya ce kai canka ma za asna ya ce mi zani inda ma ana rajulun wahi kamar yadda zuhairi ya ce ya ce ni ma mutum guda ne kawai kala ya ce kad wajatta saniya ka samu na biyu kala ya ce man huwa ne ne na biyun kala ya ce ana ni ne ni ma ban yarda da wannan abu kuma shirya nake a tashi a warware a tada wannan yarjejeniya ta zalunci da aka yi kala ya ce abigi na salisa ka nemo man mutum na uku kala ya ce karfa alzu ai na riga na nemo mu uku ne yanzu kala ya ce man huwa ne ne kala ya ce zuhairu bin abi umayya zuhairu dan abi umayya shine na uku kala ya ce abigi na rabi'an ka nemo man mutum na hudu ba za ba sai ainihin shi hisham ya tafi ila abin bakhtari bin hisham ya zuwa abin bakhtari ɗan hisham ba ƙwala lahu nahwan mimma ƙwala lil mutir sai ya faɗa mai kusan irin abin da ya faɗa ma mutim fa ƙwala sai ya ce wahal min ahadin ya'inu ala hada shin akwai wani mutum wanda zai kamawa akan wannan ƙwala ya ce na'am ya ce akwai kala ya ce man huwa wane ne wannan kala ya ce zuhairu bin abi umayya wal mutan bin ali wa ana ma'aka kuma ni ma yana tare da kai mu hudu qala sai ce abqina khamisa ka nemo mamu na biyar fa zaba ila zuma ibn al-aswad ibn al-muttalib ibn asad yace zuwa wurin wannan mutunan fa kallamahu sai ya mashi magana shi ma yace mai kaza kaza kaza yanzu kuna nan cikin gari kun bar manyan mutane masu darajar makka suna can suna kwana da yunwa da kishirwa da rishi da fatara an kaurace musu ba a musu magana kun yarda da irin wannan abu daidai mai magana kamar yadda ya mawanci wa zakara lahu qarabatahum ya gaya mashi zumuncinsu wa haqqahum ya gaya mai kuma hakinsu fa qala lahu sai ce mai wa hal ala hadha al-amri alladhi tad'uni ilayhi min ahadin shin akwai wani mutum da yake tare da mu akan wannan al'amarin da kake kira na zuwa gari shi qala yace na'am yace akwai thumma samma lahu alqawma sa'an ya ga mai mutanen nan guda nawa guda hudu ai na biyar din ne ko dan shi ne wannan na biyar da ya ga mai su fashtama'u inda alhajuni sai suka zo su biyar din suka tattaru a wurin da ake cewa alhajun shi ma wani wuri ne nan kusan kaba yake kamar yadda can bayan mun karanta wata waka da ka'allam ya kun bai da alhajuni ila safa a menene walam yasmur bi makka da sabin ko to alhajuni sunan wuri ne a nan wurin suka zo suka tattaru suka yi taro aka tattauna aka canza miyau aka yi yarjejeniya akan matakin da za a ɗauka domin a cire wannan takardai wata aka zuwa da alƙiyami sa'annan suka yi yarjejeniya da alkawari akan tashi tsaye bai na sahifa da warware wannan takarda wa ƙala zuhairun zuhair ya ce ana abda'ukum ni za ni fara maku fa akunu awwal man yatakallam sai in zamanto ni ne farkon wanda zai yi magana falamma asbahu yayin da suka tashi da safe gada wa ala an diyatim gada sai suka yi sammako ila an diyatim ya zuwa ainihin gandalin quraishawa wa gada zuhairun zuhairu ya waye gari alaihi hullatun yana sanye da mayafi da kuma zani fatafa bil baiti sab'an sai ya dawabi bakwai ga dakin Allah thumma aqbala ala nas sannan ya fuskanto mutane fa kana sai ce ya ala makka yace kai mutanen makka ana kunu ta'am shin za mu ci abinci wa nalbasu thiyaba za mu sanya kaya wa banu hashim halka alhari banu hashim suna hallakaku suna sun su ba su cin abincin kuma su ba sa kayan haka daidai ne la yuba ba a saida musu wala yubta minhum kuma ba a sayi da gare su wallahi la aq'ud yace na rantsi da Allah ba zan zanna ba hatta tushaqqa hadhihi as-sahifa sai an cire sai an kece wannan takardar alqabiya wadda ta yanke zumunci az-zalima wadda take takarda ce ta zalunci kala abu jahal sai abu jahal ya ce wa kana fi nahiyatil masjid abu jahal yana bangaren masallaci ya ce ka zabta wallahi la tushau ya ce karya kake wallahi ba za a cire wannan takardar fa qala zuma'atu ibn al-aswad sai zuma'atu ibn al-aswad ya ce wallahi anta wallahi akdabu ya ce wallahi kai kai kowa karya ma radina kitabataha ba mu yarda da rubuta ta ba haifu kuke ba a lokacin da aka rubuta ta kuma mu yarda ba bala abul buktari sai abul buktari ke sadaka zuma yace zuma ya faɗa gaskiya la narda ba mu yarda da ma kutiba fiya abinda aka rubuta a cikin ta wala nuqiru bi kuma ba mu furci da wannan wa qala al-mutayyim ibn adi sai mutayyim dan adi yace sadaktuma Allah gaskiya ne kun yi gaskiya wa kaza ba man kana da zalika duk wanda ya bada sabanin magana ku kai yake na barau ila Allah minha muna barranta zuwa ga Allah subhanahu wataala daga wannan takardar wa wa mimma kutiba fiha kuma muna barranta da duk abin da aka rubuta a cikin ta wa qala hisham bin amr shi ma hisham da amr ya fadi nahwan min hadha kusan irin wannan magana duk su biyar kowa ya saba shi wa qala abu jahl sai abu jahl yace hadha amrun qudiya bilay wannan wani sha'ani ne wanda aka yi shi tun cikin dare aka gama shi wato shuwira fi aka yi shawara a cikin shi bai zai da hadar makana ba nan bane aka shirya ku shikenan wa abu talibin jalisun a lokacin abu talib yana zanne bi nahiyatil masjid a bangaren masallaci innama ja'ahu ya zo masu ne kawai li'anna Allah ta'ala saboda Allah madaukin sarki kana qad afla rasulahu sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya sanar da manzon shi ala amri sahifa akan al'amarin wannan takarda din wa annahu arsala alaiha al-ardh cewa lalle ya aiko mata gara ta canyi wannan takardar fa'akalar jami'a mafiya takardar ta canye duk abin da ke cikin garar ta ce da abin da ke cikin takardar min zulm min taurin na ainihin zalincin da aka rubuta a ciki wa qatiyatil arham ko wa qatiya da kuma yanke zumunci wa zulmin da zalincin da ke ciki illa zikrallahi subhanahu wataala sai dai sunan Allah kadai da inda aka rubuta sunan Allah to ba ta taba ba amma da inda aka rubuta ka sai da musu ka sai gare su ka a ba su aure ka aura gare su kar kaza kaza kaza kaza duk gara da sai ta kuikuye wurin ta ci suna Allah ne ga gare ta domin Allah ya turo ta yace ki je ki aiki fa akhbara bi dhalika ammuhu sai manzo Allah ya ba Abu Talib dan uwan mahaifin shi labari da haka a ce wannan takarda ga ga abinda aka yi Allah ya aiko gara ta ce takarda فخرج إلى قريش saboda haka sai ya fita wurin Qurayshawa fa akhbarahum ya gaya masu annabna akhi lalle dan dan uwan baban shi qala qad qala kaza wa kaza lalle ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza mana da ya gaya masu abinda gara ta mun fa in kana kaziban in ya kasance abinda ya gaya mana ƙarya ne khallaina bainakum wa bainakum sai mu kyale tsakanin ku da shi ku je kuma abin da za ku ci wa in kana sadiqan in kuma ya kasance mai gaskiya ne rajatum an qati'atina wa zulmina sai ku dawo daga yankewa da kuka yi mana zaluncin da kuka yi mun qalu suka ce qad ansat suka ce Abu Talib kai gaskiya kai adalcin wannan hukunci mun yarda da shi wa bada an dara al bayan magana ta gewaya bainal qaumi tsakanin mutane bain abi jalin tsakanin abu jal قام المطعم إلى الصحيفة ليشقها sai mut'im ya tashi zuwa takarda din domin ya kece ta fa wajada al-arba sai samu gara qad akalatha ta canye ta illa bismika allahumma sai dai bismika allahumma kadai ne bata ci ba da sunanka ya Allah ta canye komai na cikin takarda wa ma kana biya min ismillah da abinda ya kasance na suna Allah fa inna lam taqulu bata ci ba kuma na karo sahifa sannan yake ce takardar wa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dala sallallahu alaihi wasallam yaito wa man ma'ahu da wanda yake tare da shi min ash-shayb daga duwatsun da suke ciki وقد راى المشركون آية عظيمة أو أن لوكتي مشركين سنغا علامة ميجرمة من آيات نبوتي daga cikin alamomin annabcin shi walakinnahum sai da su mushrikai kama akhbara Allahu anhum kama yadda Allah ya bada labari game da su wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir idan sun ga wata aya da take nuna girman Allah da take nuna gaskiyar manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su kawo da kai su ce ai asiri ne kawai asiri ne wanda yake mai dorewa arazu an hadhihi al-aya sun kauda kai daga wannan aya wazdadu kufran ila kufrin suka ƙara kafirci ya zuwa kafircewar su maimakon an yarjejeniya da su in sun gaga su yarda ko ko ba haka ba an ba su labari manzo Allah ya ce takarda an cire an canje ta sai abu kaza ne ba kuma haka ya ka samu to ai kamata ya su ba da gaskiya ko to amma sai suke ta ba da gaskiya wa ka yi min ayati bis samawati wal ardi muhuna alaiha wa ma na mawri to dai abu tare suke wuce alama daga cikin alamomin ikon Allah amma ba za su imani da su sai su kau da kai daga barin wannan alama daga cikin alamomin da ke nuna girman Allah da gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine karshen wato abin da ya faru na ainihin takardar da aka rubuta domin shi ma wani mataki ne da ake ganin an bi za a kawo ƙarshen sha'anin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma dai kaga ba ci nasara ba Allah ya kawo ƙarshen abin an sha wahala amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen abin dama wahala da yadda ta sai ta kare inna ma ala usri yusra fa inna ma ala usri yusra lalle akwai sauki tare da wuya akwai sauki tare da tsanani da ya ja'alu Allah ba da usrin yusra Allah ya ce da sannan Allah zai sanya sauki bayan wuya baraka wuya ba ta dawama kamar yadda shi ma dadin ba ya dawama dukkan su kowane ba ya dawama in wannan ya zo wannan ya tafi in wannan ya tafi wannan ya tafi suke suna ta kokowa da juna dukkan su jarabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kawo mana karshen kowace wahala akhir wafdin akhir wafdi quraish ila abi talib karshen tawagar qurayshawa ya zuwa abu talib kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ash-sham dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga wannan wurin da suka zauna shekaru wa ja'ala ya'malu ala shakilati dan Allah ya ci gaba da yin aiki akan halin shi sai saba da ci wa ƙuraishin wa in kan ƙuraishawa kau ko da yake sun kasance kattara kulkafiya duk da sun bar yanke wadda suka bari na yanke alaka da hudda da komi lakin na hun lam ya zalo sai dai su ma ba su bushe ba amilina suna ta aiki tukuru ala shakilatin abu sa su mahalansu mina bagbi na macin lamba na kuntatawa da tsanantawa alal musulmi na kan musulmi wasaddi an sabilillah da kuma kange mutane daga hanyar Allah suna nan yadda suke ba abin da ya canza wa amma abu talib amma shi abu talib fa huwa lam yazal shi ma bai gushe ba yahutu ibnu akhihi yana ba da kariya ga dan dan uwan shi yana tsare shi yana hana duk wani abu wanda yake mara daɗi ya iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lakin nahu sai dai shi kana qad jawaza 80 min sinni ya kasance ya riga ya ketare shekaru 80 na shekarar rayuwar shi wa kanat alamu abubuwa masu radadi sun kasance wal hawadith ad-dakhma da kuma ainihin abubuwan da suke faruwa manya-manya kamar irin waɗannan da suka wuce na shekarun nan uku da aka yi almutawaliya waɗanda suke tafiye juna in wannan ya zo wannan in wannan ya wuce wannan ya zo in wannan ya wuce wannan ya zo ba su tsaya ba mun do sanawatin tun shekaru da yawa la siyama hisaru shi'b ballantana ma wannan takunkumin da aka samu su to da waɗannan abubuwan sun kasance qad wahanat sun raunana wa ba'afat mafasilahu sun sa gabobin shi da sai rauni yau da gobe shekara 80 duk karfin ka sai ka hakura da nan wa kasarat sulbahu kuma ta karya bayan shi ta sa ya dan dugo falam yamdi ala khuruji min ash-shabi bai wuce ba akan hitowar da ya daga waɗannan zaman da aka yi na cikin dutse illa ashurun madudat sai ‘yan watanni ƙidayayyu wa iza huwa sai ga shi wula haikuhul maradu rishin lafiya na biye shi wa yulihu bihi kuma yana ta yin tsanani da shi rishin lafiya ta zo tana ta biye shi in ya dan kwana biyu warke kuma a koma kasar rishin lafiya su wa haka da haka dan kwana biyu aka dan warware kuma saboda jikin ya riga ya rauni ba ya dauka in ya dan dauka da dan kwana biyu kuma sai a koma haka dai haka kuma aka koma asibiti aka dan ba da magani kuma jiki ya dan dawo kuma haka dai domin kare jikin ta riga ta yi rauni ciwo ko ya yake sai ka da mutum to rishin lafiya tana tabe shi lokaci bayan lokaci shine yulahiqu mulahaqa shine ka bi mutum baya kana so ka cimma shi yake ce mulahaqa wa yulihu bihi kuma yana tsanani yana ƙara tsananta gare shi wa hina idin to a lokacin nan da mutanen makka suka gaga khafal mushrikuna su'a sum'atin fil sai suka yi tsoron su kuwar abin nan mushrikai wato mummunan bacin sunansu a cikin larabawa ta sunansu ya baci in a tauba da wafati bi munkarin in suka zo da wani abin da baya da kyawu bayan rasuwa abu talib inda dai suna ganin alamun mutuwa dai zai to kai ya zama to sai bayan mutuwar shi a ce sai da ya rasu suka cuta ma dan dan uwan shi alab ne akhi akan dan dan uwan shi fa hawalu marratan ukhra sai suka sake yin kokari wani lokaci na daban an yi fawi bin nabiya sallallahu alaihi wasallam su je su tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ne dai gaba gare shi wa yautu su bashi baba malam yarda fi ta'a qabla zalika sashen abin da da can ba su yarda su bashi gabanin haka ba wa qamu bi wafadati sai suka tashi da wata tawaga هي آخر وفالتهم إتجي كرشن توقسوا إلى أبي طالب يزوى أبو طالب وقال ابن إساق ابن إساق وغيره دون شيء لما اشتكى أبو طالب لو كتن أبو طالب يريش اللافئة يكون تابعي للافئة وبلغ قريشا في قلوه kuma nauyi da tsananin rishin lafiya ya kai ma Quraysha suka ji labarin lalle rishin lafiya ta yi tsanani قالت قريش بعض لبعض سي قريش suka ce masashin su inna hamzata wa umara qad aslama lalle hamza da umar sun musulunta wa qad fasha amru muhammadin kuma ba lamarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riga ya watsu fi qaba'il quraish kulli a cikin kabilun quraishawa dukkan su gaba daya fantaliqu bina suka ce ku tashi mu tafi ila abi talib ya zuwa abu talib ya zo mace wurin shi bal ya kun alabni akhi ya kame dan dan uwan shi wal yutihi minna ya bashi daga gare mu wallahi ma na amanu an yabtazuna yace wallahi ba mu amince su kwace mu mu'amrana al'amarin wa fi lafzin a wani lafazi fa inna lalle muna kafu muna tsoron an ya mutu haza shaiho wannan dattijan ya zo ya mutu wa ya kuna ilai shai'un sai wani abu ya kasance zuwa gare shi fato ayyiru na bihi larab sai larabawa su zo su aibanta mu da shi muna tsoron haka ya kuluna su ce tarakuhu sun kyale shi hatta idza mata ammuhu tanawalu har sai da suka bari wato dan abin nan dan uwan baban shi ya rasu sannan suka kamo shi suka cutar da shi ba za annabi tsaron Allah ne yake tare shi ba tsaron kowa ba ne Allah ne ya tsare shi Allah ya sa sanadin tsaron shi shine Abu Talib amma mai tsaron na hakika shine Allah mashau ila Abi Talib sun tsaye wurin Abu Talib wa kallamu sai suka mashi magana wa hum ashrafu qaumi kuma su ne mafi daukaka mafi daraja mafi girman mutanen shi Utbatu bin Rabi'a wa Shaybatu bin Rabi'a wa Abu Jahl bin Hisham wa Umayyah bin Khalaf wa Abu Sufyan bin Harb fi rijalin min ashrafi a cikin waɗansu mutane daga cikin mafi darajar mutane su ma'ana manyan mutane aka zaba wa hum khamsatun wa 20 takriban kusan mutum 25 suka tai wurin Abu Talib fa qalu sai suka ce ya Abu Talib suka ce kai Abu Talib innaka minha haythu minna haythu qad alimta lalle kai da mun ka san ko su wane ne wa qad hadara kama tara kuma abinda kake gani ya zo maka ma'ana kana ganin alaman mutuwa zaka ga tsuwa kuma ga yawan shi lafiya kana wa takhawufna alayka kuma ka kana ganin tsoron da muke akan ka wa qad alimta alladhi bainana wa bain ibn akhika kuma ka san abin da ke tsakanin mu da dan dan uwanka fadahu ka kira shi wa khudh lahu minna ka karba gare shi da gare mu mana ka ji maganan mu ga abin nan ka bashi ka gaya mai maganan mu wa khudh lana minhu mu ma ka karba gare mu da gare shi liyakuffa anna wa nakuffa anhu domin ya kame daga barin mu mu ma mu kame daga barin shi wal yada'na wa dinana ya bar mu da addinin wa nadahu wa dinan mu ma mu bar shi da addinin shi ya kyale mu addinin mu mu ma mu kyale mu mu kyale mu shi addini kowa ya tsaya addinin shi kawai to dama manzo Allah yake shiga addinin shi فبعث أبو طالب جاء أبو طالب يأكى كرام النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أن الله صلى الله عليه وسلم يزوريش فقال سيدي يا ابن أخي يتي كيدا نوانا هؤلاء أشراف قومك ولنن ما في درجة متعننك من يم متعنن مكري قد اجتمعوا لك قاسنا سنتار صبو دكي ليعطوك دومن سباك وليأخذوا منك سوما سكربا غريك kuma akhbarahu billazi qalu lahu sannan ya bashi labarin abinda suka fada mashi wa aradu alaihi da abinda suka bujiro mai min adami ta'arrud kulli fariqin lil akhar na rishin tinkara kowane bangare ga kowane bangare kowa ya kyala kowa kawai kawai wanda ya kara taba kowa kawai wanda ya kara shiga sabga kowa وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زعل صلى الله عليه وسلم يتي مصر أرأيتم إن أعطيتكم كلمة شن كنا غني إن باك وتكلمة تكلمتم بها كوكايما غنى دئتا ملكتم بها الأرض ذاك ملك الأربا ودئتا ودانت لكم بها العجم كما وندبا الأربا وسما ذا سجوكم su miƙa wuya gare ku su yadda da ku su goyi bayan wa fi lafzin a wani lafazi annahu qala mukhatiban li abi talib lalla sallallahu alaihi wasallam yayi ma abu talib magana yace inni uriduhum ala kalimatin wahida mazala yace ni ba da abin da nake yi din nan tun daga farkon al'amari na azza wa yanzu yace abin da nake so gare su kalma ɗaya ce yaquluna su faɗe ta tadinu lahum bil arab larabawa za su doka musu wato addi ilayhim bi al'ajamul jizya kuma wanda ba larabawa ba saboda ita wannan kalman za su zaki doko harajin su suna kawo musu wa bi lafzin akhara cikin wani lafazi na daban kala yace ai am yace ya baba afala ad'uhum shin duk wannan abin da suke ta yi ba za su banda in kira su ba ila ba huwa khairul lahum ya zuwa abin da yake shine mafi alheri a gare su qala sai ce wa ila ma tad'u wa ila ma tad'u yace zuwa ga menene kake kiran su qala yace alahum ila an yatakallamu ina kiran su ya zuwa su yi magana bi kalimatin tadinu lahum bi al-arab kalmar da laraba za su duko musu da ita wa yamlikuna biha al-ajam kuma za su mallaki wanda ba laraba ba da ita wa fi lafzi riwayatin nisaq a cikin lafazin riwaya da nisaq kalimatan wahidatan tutuna kalma guda ɗaya ce za ku bada yamlikuna biha al-arab za ku mallaki laraba da ita wa tadinu lakum biha al-ajam sannan kuma waɗanda ba laraba ba za su duko muku fadan ba kwala yanzu makwala lokacin da ya faɗi wannan maganan tawakkafu sai suka tsaya da aka yi tsaye wata hanyar suka ɗimoci duk suka gigice gaba daya walam ya arifu ba su san ba kaifa yarfuduna hadhihi kalimatal wahida yadda za su kin yarda da wannan kalma wadda take guda daya annafiya mai amfani ila zil ghaya ya zuwa wannan matukan wal hadd da wannan iyaka an ce in sun bade da za su mallaki larabawa kuma wanda ba larabawa za su kawo musu jizya za su kawo musu haraji na shekara-shekara ko kaga ai sai su tsaya su ji to wannan wata kalma ce kuma kala Abu Jahl manya sai Abu Jahl yace wata kalma ce wannan wa abika yace na rantsa da babanka lanuqikaha yace lalle sai mun baka wannan kalma wa ashra amsalha da kuma goma irinta wasu mutane wasu malamai suna cewa wannan rantsuwa ne da uwaye su kuma suna cewa larabawa suna shigowa da wannan kalmar ne cikin magana ba wajen rantsuwa ba fa qala abu jahl ma hiya wa abika kai kaga wa abika majrurun ne abika ko majrurun bi yani annahu min al asma'i al khamsa rawatin da majrurun ya kama da rantsuwa ce amma dai larabawa suna haka tsarin su sukan yi magana farkon magana sun sun mu da kalma ɗaya ko biyu kuma su ce wa abika to suna ganin rantsuwa da wasu kuma suna gani a kawai suna shigowa da maganar ya karfi to yace za mu baka ita wannan kalma wa ashra amsaliha da kuma goma ma irin ki qala ji taquluna la ilaha illallah abin da nake nufi ku ce la ilaha illallah wa takhla'una ma ta'buduna min duni kuma ku tube abin da kuke bauta da ba Allah ba shi ne kawai ba san faƙo bi aidihim sai suka yi tabi da hannunsu haka irin abin mamaki ina ba san faƙo kun ba ƙwaru sa'an da suka ce a turidu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam shin kana so ya kai na mamar sallallahu alaihi wasallam an ta ji halin aliyata ilahan wahida kamar da duk alloli gaba ɗaya allah guda ɗaya inda amurka la'ajabu wallahi lamarinka yana da ban mamaki yanzu duk waɗannan gumakan da ke gare mu ɗaruruwa shi ke mu bar su amma kaga manzo Allah ba ce ba ce masa yi kai tsaye ba la ilaha illallah yace in sun bayyana la ilaha illallah tana da duk wasu alloli a tsira sai dai Allah guda ɗaya kawai kaji إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستطيعون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون جاء بالحق وصدق المرسل idan an ce musu la ilaha illallah sai su ta girman kai suna cewa shin za mu bar allolin saboda maganar wani mawaki mahaukaci Allah ya ce a ba mawaki bane ba mahaukaci bane ya zo da gaskiya daga Allah kuma ya gaskata mu saboda abin da ya gaya muku gaskiya ne to sai suka ce gaskiya lamarin ka akwai ban mamaki ai da wannan kalmar ka sha gayin ta kuma wata sabuwar ce za ka gaya qala ba'dhum li ba'd thumma qala ba'dhum li ba'd sa'annan sashi yace mu sashi innahu wallahi lalle shi wannan mutumin mun rance da Allah ma zarrajul wannan mutumin wallahi bai kasance bi mawtikum shay'an mai ba ku wani abu ba min ma turiduna daga abin da kuke nufi ba to abin da kuke nufi ba zai ba ku ba fantaliku ku tashi mutai wamdu ku ci gaba ala dini aba'i abu sa addinin uwayenku da kakanninku hatta yahkum Allahu bainakum wa bainakum har sai Allah ta'ala ya gunje tsakaninku da shi ku tashi mutai yamma kawai kun ga wannan mutuna duk abin da kuke so ku samu wurin shi ba za ku zai ba daga yau ma kan mu kara zuwa kuma tafarraku sa'annan suka wace kowa ya kama gaban shi ya ulai a cikin waɗannan mutanen ne nazala qauluhu ta'ala magana Allah subhanahu wata'ala ta sako Allah yace sad wal qur'ani dhikr Allah ta'ala yace na rantsa da alqur'ani zizzik wanda yake ma'abucin ambato ma'abucin girma ma'abucin ɗaukaka ƙur'ani ana ambato da shi ana tuna Allah da shi zikiri ne shi ne babban zikiri cikin zikirrikan da Allah yake son mashi kuma alƙur'ani yana da ɗaukaka shi madaukaki ne sannan kuma yana sa mai shi ya zamanto madaukaki yana baka girma yana baka daraja duk mabuta alkurani za ka ga cikin al'umma yana da girma yana da daraja haka cikin unguwa yana cikin masu daraja za ka gan shi baya da gida mai kyau baya da abin hawa mai kyau amma a zukatan mutane a aikin mutane suna ganin daraja shi in yi sallama ba za ce a barka bayi ba sai an bai ta musamman ya gaisuwa sai an mai gaisuwa ta musamman a dama ba yanzu ba in ya taho tashi yaki a tarbe shi a gaida shi sa'an nan a kogo yanzu ne da duniya ta lalace ya ga sai in ya lagu hannu a ce Allah ta mana gida lafiya gajiya da can kau tasowa za ku tun karo shi a gaida shi a koma aiki wa yanzu ne akwai wannan girman laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikru mun saukan muku da littafi wanda a cikin shi akwai daukaka to alqur'ani littafi ne mai daukaka madaukakin littafi ne kuma yana sa mutum ya samu daukaka ya samu daraja ya samu matsayi ko ba haka ba balin ladina kafaru Allah ya ce bari wannan magana su dai waɗanda suka kafirta fi izzatin sun tabbata a cikin izza cikin ɗaukaka da jiji da kai da kuri da takama da kasaita kafirai haka suke wa shiqaq da kuma sabani da fi shiqaqin bai suna cikin sabani mai nisa sabani shine sun kasa tsayawa matsaya guda ɗaya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce mai mawaki ce mai mawakaci su sai mai boka su ce mai matsafi su ce mai makaryaci sun kasa tsayawa kaga sai sabani suke ta yi Allah ya ce kam ahlakna so nawa muka hallakar min qablihim gabanin min qarnin na ainihi shekaru aru aru al'ummomi daban-daban can baya waɗanda suka yi ma Allah tawaye suka yi yunkurin kashe annaba da manzannin Allah Allah ta'ala ya ce so da muka halakar da su malakar da mutanen annabi nu annabi hud annabi salih annabi shuaib annabi lut al'ummomi da yawa sun yi mana kemi mai Allah ta'ala ya ce mun yi gaba da su ba bar su ba bana da lokacin da suka ga halakan mu ta zo musu sai suka yi kira walata hina babu lokacin manas tserewa ko ɓoyewa lokacin da azaban mata zo to babu bi ba wurin gudu falan ba su ba sana izamun mina ya rukudun suna ganin azaban ba sai suka zuba da gudu ana ta gudu a tsere ma azaban mala ce latar ku kan ku yi gudu warjiyo ila ma utriftum fi wa masakinikum la'allakum tus'alun ku tsaya cikin jin dadin da kuke ku tsaya cikin gidajen ku cikin jin dadi da nemomin da la'allakum tus'alun tana yi wa a tambaye ku qalu ya walina inna kunna zalimin fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidi Allah ya ce musu gushe ba suna ta wannan kiraye kiraye sai da muka maida su karmami wanda yake an tattake shi to haka Allah subhanahu wataala ya mawadanda fala dawlata hina manas wa ajibu Allah ya ce kuma sun yi mamaki an ja'ahum mundirun minhum mamakin da suka yi mai gargaɗi daga cikinsu ya zo masu shi ne abin mamaki muna gani mai gargaɗin daga cikinsu yake ya zo masu suna mamakin don mai mai gargaɗi zai zuwa daga cikinsu don ba za a kawo daga wuri ba wa ƙwalar kafiruna kabarai suka ce هذا سحر ساحر كذاب suka ce wannan wato mazabi ne mai ƙarya tsami yake kuma katon makaryaci ne can a bakin su ajal al-alihata shin ya sanya alloli ga sunan alloli sulata da uzza su manata saubal su isaba su wane ne ga sunan duk mun gano su tambaya kuma ka da yawa duk zai mai da su ilahun wahida duk su koma Allah guda sun mance an yi zama su tambayi iyaye da kakanni an yi zama babu gunki ko guda ko ba gaba babu gunki ko guda maka to a koma irin yadda ake da a tsaya abota ma Allah shi kare ba tare da an hada shi da kowa ba to sai suke cewa shi zai mai da alloli Allah guda daya inna hadha la shay'un ujab lalle wannan wani al'amari ne wanda yake mai ban mamaki abinda ba taba yi ba shi za ya zo waye kuma ga yana Allah subhanahu wataala ya cika burin annabi sallallahu alaihi wasallam duk sai da aka wanke makka daga gumaka kaf yadda suka faɗa sai da ya tabbata a ja'alal ila alihata ilahun wahida zai mai da alloli zama daya ko zai nemi da Allah guda ɗaya kada yake bauta ba wan talaqal mala'u minhum manya masu daraja daga cikin su suka tafi dama ya kunga nan sun ce kai in taliku ku tashi wamdu ila dina bai ku suka bada addinin uwayenku muna ganewa ko to shine wan talaqal mala'u minhum masu daraja masu girma cikinsu suka tafi cewa animshu ku tafi wasbiru ku yi haƙuri ala alihatikum abu sabauta ma gumakan kawai ku jane shi inna hada lalle wannan al'amarin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la shay'un lalle wani abu ne yurad wanda ake nufi akwai wata manufa eh manufa shine ayi wace da su abota ma Allah eh ba wani banda kuke tunani ba cewa manzo Allah yana neman wata daukaka ne in yana neman daukaka gidansu akwai ta sai ce a bashi kuma za a bashi ko ya jira gado zai gada to wai ba wannan yake nema ba gadan Allah yake nema gadan da Allah ne zai bashi matsayin da Allah zai bashi yake nema matsayin shine mai kira mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala ma samina suka ce ba mu taba ji bi hada da irin wannan magana tashi ba fil millati al-akhirah a cikin addinin karshe ba inna hada in hada illa lalle wannan ba komai bane ba cin shaci fadin kiran ƙarya ne kawai waɗannan ayoyi sun shida ne a cikin waɗancan manya-manyan ƙwarishawa waɗanda suka zo su mai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga barin addinin shi zuwa ainihin addinin su wanda dama shi bai taɓa yin wannan addinin shi ko da manzala ya tashi dama addinin shi addinin Allah ne kawai dama da ya tashi zuciyar shi mai haske ce mai tsarki ce tsabtatacciya ce ba ta san kowa ba sai Allah to kuma ba ya yawa yanzu ya zama annabi kuma ya sake go ya je ya shiga wani abu wanda yake na banza Allah subhanahu wataala ya kare shi kafin Allah ya bayyana mai annabta ya za a bayan annabta kuma ya zama wani abu na daban kuma ka san Allah subhanahu wataala yana jarraba mutane su annabawa tsare su kaya ganin malami ko da ya tashi cikin mutunci cikin riko da addini tsaf sai da ya nisa sai da ya karatu ya shahara ya wa'azi ya komi kawai sai ga kuma ya lalace to irin wannan tsaron irin wannan lalacewa Allah ya tsare annaba da wanda ba su ba aka ga wani kuma ya yi wannan rayuwar muguwa ya zo ya gyaru har ya zama malami ga wantaccen malami yana ta wa'azi yana ta fadakarwa kuma can girma ya samu matsayi da daukaka kuma sai ga ya koma waccan shiriri ta sai taso da ita to annaba duka Allah yana tsare su daga wannan mu ma Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu Allah ba mu karin zuciya domin mu tsare mutuncin mu mu tsare addinin Allah subhanahu wataala Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ya biya mana bukatun mu Allah ya shayi mana wayanmu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ci muka mai albarka ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin kasashen mu gaba daya Allah subhanahu wataala ka yi mana maganin dukkanin matsalolin mu gaba daya Allah Allah ka raba mana asiri duniya da lahira ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu kasuwanci mai albarka marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya Allah subhanahu wataala ka kiyaye mana jami'an tsaron mu da suke Allah shugabannin mu Allah ka kara musu gaskiya da rikon amana da adalci Allah ka sa duk abin da za su yi domin amfanin talakawa su Allah duk abin da za su yi don su cutar da talakawa su Allah kada ka bar su yi shi Allah Allah ka kame hannayensu daga aikata shi Allah Allah ka amsa mana shirya mana matasan musamman su da 'yan matan su ya Allah Allah ka kara mana haɗin kai Allah ka kara musulunci daukaka Allah ka kara makafirci rushewa ya Allah Allah ka kara taimakon mu ya Allah ka kara taimaka mana ya Allah Allah ka samu rungumi junan mu ya Allah mu taimaka mu junan mu tausaya mu junan mu ya Allah Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka saka mana da gidan aljanna ka kara mana sanka da sa annabin ka ya Allah ka kara mana sanka da sa annabin ka ya Allah Allah ka kara mana sanka da sa annabin ka ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين العالمين عشان